على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mu wannan rana ta Laraba sha shida ga watan Rabi'unil Akhir hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma takwas ga watan goma 2025 kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba a wannan masallaci muna karatu a cikin wannan littafi mai taken abdurarul bahiya daya daga cikin bakandaman littafai na babban malami a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1250 wannan a wannan littafi muna kitabul buyu'i littafi da yake magana akan hukunce-hukunce na cinikayya ko saye da sayarwa kuma ina ga wannan shine darasinmu na sittin ko a sittin da ɗaya darasi na sittin da ɗaya insha Allah a cikin wannan kitab na kitabul buyu'i malam na koro mana nau'ukan cinikin da shari'a ba ta yarda da su ba al-buyu'u al-muharrama nau'ukan cinikayya ko ta'amuli na kuɗi waɗanda shari'ar musulunci ba ta yarda ba wanda in gwamnati aka yi mai irin wannan karan tsayin shi ne sai haɗa mutum da emcc ko kuma icpc to shi ma Allah yana da dokokin shi wa haddada hududa ya sanya mana iyakoki waɗannan iyakokin da aka sa mana mu mu za mu fi kowa cin gajiyarsu don za a nisantar da mu daga cin abin da zai iya kai mu ya baro to za mu tashi daidai da yake maganar nau'in ciniki na wahabalul habla ko wahabalul habala ko hubla suna karanta shi haka amma abin da ya fi shahara shine wahabalul habala hawun din da fatha ba'un din ma da fatha ina ga ila haka ya rubuta nan ko ko ba haka ba ko da gyara haka ya sabo eh habala shine sunan shi to wannan wani nau'i ne na ciniki wanda bai halasta ba wato in ma ka ji zaka fahimci to wai wai ya ma zai mutum ma yadda da haka gare shi amma dan adam sai a hankali bismillahir rahmanir rahim malam na koro mana nau'ukan cinikin da basu haramta ba tun can da yake cewa wala yajuzu bai'ul khamri والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم ويحرم الدم كنا ويحرم عصب الفهل ويحرم كل حرام ويحرم فضل الماء وما فيه غرر ina ga nan ne muka kwana sai ya ce wa habalul habala da kuma cinikin nan za a tashi? oke sannan akwai bai ustamaki filmai ko? eh wa bai ustamaki filma to sai kuma ya zo za mu tashi a kan wahabalul habala sai kuma to da hausa wannan kusan zai daya a bayani saboda wani istilahi ne da yake da ma'anar hablu ciki alhablu alhabalu ciki to sai a sayar da cikin ciki misali yanzu kawai kana kuna zaune haka sai wani ya zo da irin katuwar balamar saniyar na irin ta mutanen Nijar ka san ta haifan maka rago gaskiya zaka da kaya dan sai manyan masu kuɗi sai manyan mawadata za su iya sayi kai kuma da kaga tinkiyar nan malam balama ce ta kadu sai ka ce tinkiyar waye sai ce tinkiya ta ci sai ka ce naga kaman tana da ciki sai ce eh ai tana da ciki sai to in ta haihu na kama sai ce ina ai wane ya riga ka wane ya sai dan da ke cikin sai ka nemo wana sai ka ce na ji an ce ka sai ɗan da ke cikin balamar wane ce na biya ma sai ce to kai idan ka sai ƴar radda aka haife ta ta girma ta haihu ni kuma na sai ƴar farko sai ka sake kuɗi to yanzu da hausa ya za fassara wannan ma cikin ciki ya yi kama da cinikin biri a sama ya yi kama da cinikin kifi a ruwa shi sa suke kirga shi a gara za ka haramun ne amma Allah mutanen jahiliya na yi sai ka zo ka cimma akuya na yawo a gona an sai da ɗan da za ta haifa an sai da ɗan ɗan da za ta haifa ma har an sake kuɗin kaga yanzu kenan irin wannan akuyar in ka buge ta mutum kai ma asara da mai ita da wanda ya sai cikin da wanda ya sai cikin cikin sai za mutum uku za su zo suna kuka sun yi kasara ya za a yi mana haka da musulunci ya zo aka ce a ai daga cikin ka'idar ciniki yadan biyadin ne sai an yi abin hannu da hannu wannan ba za ka iya mika ba to da ka baka da kudura alal taslimi kai kuma da ka saya baka da istita'a alal istilami ba za ka iya karba ba da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana wannan ciniki hadisi ya tabbata na ibn amrin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة النبي صلى الله عليه وسلم يا هانا تنكين حبل الحبلة وانا حديث ذاك سميت أتكين وطا مالك تا الإمام مالك سنن حديث يتبت أتكين سيد البخاري لسيه مسلم كان أهل الجاهلية يتبايعون لهوم الجزور إلى حبل الحبلة mutanen jahiliya suna siyan nama raƙumi har ta kai suna siyan cikin ciki ce wannan raƙumin da ka soya yaya ka na ji shi da daɗi a ce ai dan wannan raƙumar ce sai to na sai dan da ke cikin ta ni ma yi girma a yanka na kama kai da kafa ko na siye shi dan yanka to sai an ni kuma ce to a ai naman da daɗi to ni ma na sai diyar diyar da ke cikin yanzu kaga ba wai ita uwar ake magana ba ɗanta ake magana ko ƴarta kuma da jikarta kaga gwaru-gwarin yayi yawa to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hana aka mayar da ka'ida shine a bar abin sai gashi ana kallo a ƙasa yasa suke cewa habalul habala shine bai'u waladin naqatil hamil fil hali wa qila bai'u waladi waladiha sayar da dan da sayar da dan dan ko sayar da yar da sayar da yar yar wannan nau'i na ciniki haramun ne in an ce mai illatun nahayi ta ce akwai gara akwai al'ajazu ala taslimi wa adamul qudrati ala istilami kai da kasar ba za ka iya miƙawa ba sannan kai da kasar ba za ka iya karba ba kuma ba ta a ƙasa to da ka akwai garar kenan to sai wal munabaza daga nau'ukan cinikin da aka haramta akwai cinikin munabaza shi ma mutanen jahiliya na yi ila ko sun son jiki ne ko kuma dai menene to in an ce cinikin mu na habaza wani wani yanayi ne ko wani salo da suke yi na wurga kaya huwa ayyan buzar rajulu ila rajuli thawbahu wa yanbudu a wa yanbudu al-akharu ilayhi thawbahu ala ghairi ta'ammuli cinikin galibin yana faruwa ne da bangarori guda biyu misali yanzu irin da azumi haka ana ta hada hadar yadika ko sai ka zo da wani yadi ni ma na zo da wani yadi kai kila kalan kawai ka hango ah wannan zai hade da hulan nan tawa ai ni ma na wajen ka zai hade da hulata wurgo man in wurgo maka kawai mun yi musaya kawai sai in wurgo maka nawa sai ka wurgo man naka kawai sai in matsi in na je gida na bude kuma bayan ciniki ya riga yayi to nan ba yadda ba shi ma akwai garar saboda za ta iya wa kai kalan ne ya ruɗe ka amma irin na ƙarƙashin gada ne a flyover kai kuma na haka filesin oda a kai ko daga duniya ka gan shi ko daga wani wuri kaga akwai matsala kenan amma me ake so a sai da yadi sai da yadi ana so a murza yadi a taɓa so da yana da kowane ma'anan ko a duhu za ka iya gane yarin da ya maka akwai yarin da ka taɓa sai ka yi goga ce ofisa ga irin na dan na ofisoshi ne wannan kai ba za ka ɗinka kaki ba yi kuma da ka taɓa wani kaji shi wani yango-yango ya ce honorable ga irin na ko su ne masu sa shara-shara ko sati ɗaya ya mutu ba a tsara amma ka gani da kai sai mai tauri-tauri ko ko mu zamzami na bayyana nan bayyana to ko a duhu za ka gane yadinka to a bari a taba idan aka zo da yadika da za a siyar amma an yi silin ɗinsu to in aka sayar za a siyar da su ne alal barnamaj za a siyar da su ne gwargwadon yadda bayanin siffarsu take za a yi bayanin taushinsu da kalansu da yanayinsu da yawan yadikan da ke ciki da ma faɗin yadin da yadin a tsawo yana da inci ko mita kaza a faɗi yana da mita kaza sannan ga irin shi to idan na zo na saya na je na buɗe abin da ke cikin abin da aka naɗa ya sha bamban da abin da stikar ke nunawa ciniki ya ɓaci amma idan ya yi daidai ciniki ya yi to kaga shi ba zai shiga cikin bai'ul munabaza ba saboda ai wani abu ne da yake da wani abu na kaidi a gefen shi da zai iya halartar da ciniki ko kuma ya tabbatar da ciniki ko ya tabbatar da ciniki ko kuma ya warga da ciniki to wannan cinikin haramun ne to da kan aka wurgo maka abu sai ka taba ka tantance in tufa ne ma ka bude shi ka murza in na murzawa ne in na gani ne ka gani in na ma wanda zaka ya mutsa ne ko akwai yadin da zaka in aka dan bude shi haka sai ka tattaro ka tattaro sai ka matse shi in roba ce kana koma zai biyo ka duk zai koma gidan shi roba kenan amma auduga ce sai yadda ka manne shi na haka zai zai zauna to duk sai a tantance waɗannan waɗannan wannan duka an yi ne don a kare haƙƙi na mai saye kada a cuce shi ko kuma haƙƙi na mai sayarwa kada ya cuci wani ya je ya haɗu da Allah da wannan girman haƙi wal mulamasa da cinikin mulamasa shi cinikin mulamasa shi ma galiban akan yi shi da tufafi shi ya sha bamban da wancan mulamasa shine a taba yajin kawai amma ba a yadda a bude ba kawai sai yanzu da yaji goma haka zan siyar in ka ce a karka bude kawai ka taba dan gefe gefen ka dan mummurza shi ma ba yadda ba kyan yaji a baza shi akwai gaddamar masaka akwai tumbudi akwai haɗi ko za ta yi wa yaji goma ne tabbas amma uku uku ne ko uku uku hudu an ji an samu wani wuri an mashi wata doguwar mahaɗa kai idan yara za ka sai mawa zai iya baka matsala wajen yanka in kai mace da zai wahala abinda ake so a fitar ta ɗauko ko ta wanda riga ba za ta fita ba wacce tsagar ta lalata wurin in ka zo za ka sai yaji ana so a taba a samu lamasa in aka ƙi to cinikin ya zama bai ulmu lamasa kenan adamul mulamasati huwa sababu tasmiyatihi bil mulamasa rashin barin a taba shi yasa cinikin ya zama ciniki na mulamasa shine Allah ya ayyal masar rajulu sawba wala yanturu ya taba kawai amma kar ya bude kar ya baza wala ya tabayyana ma fihi kada ya bincika abin da ke ciki daga cikin nau'ukan sayar da kaya na mulamasa shine a sayar maka da kaya a duhu akwai kayan da kana so ka gansu ko baka taba ba yanzu shikenan kawai a waye a duhu sai zan ce maka kai wane wayannan ta da ka ganni da ita bara ko zan sayar da ita yanzu haka ma tana jikina amma ba caji nawa ka saya a duhu malam ko wayar da ka gani ɗazu kana da sata ka sake ganinta zai yi wa ta faɗi ko an samu wata matsala to kawai sai sayar maka da waya a duhu cinikin ku ya koma nan hula masa akwai nau'i na garar in garar ya shigo ciniki ya haramta ciniki yanzu ya je ya cajin waya yanzu ya din shi ya bari sai an kawo wuta a nemo tocila ko wata fitilla a haska a ga mene za a saya dan cinikin ya fita daga bai'ul mulamasa wa ma fi dir'i annabi sallallahu alaihi wasallam a shari'a ta haramtar mana da sayar da abin da ke cikin hantsa wannan ban san ila fulani na yi ko kawai da kallon saniya ta ce na sai nonon da ke hantsarta sai a cike maka kuɗi kawai sai ka kuma ka je ka fara tatsa idan aka yi rashin sa'a tasriha aka yi za ka shiga matsala musamman an siyar maka da dabbar gaba ɗaya saboda haka in kaga wata saniya ta cika da nono a tatsa nonon sai ku cinikin nonon idan kaga wata dabba da kitse a yanka a ware kitsen sai ku cinikin kitsa to shine yake magana nan an haramta sayar da abin da ke cikin hantsa wal abdul abiqu da bawan da ya gudunma me shi kaga za yi kiyasin sauran ko akuyarka da ta gudu kazarka da ta bace duk waɗannan ba a sayar da su wal maganim ba a sayar da ganima hatta tuqassama har sai an raba an gama fafata jihadi ni da kai duk muna cikin mujahidu kawai kinin cewa ne nawa ka sai ganima ta sai ai kaza ce ban kuɗin amma na tambaye ka da kace in sai ganimar ka da me da me zaka samu ni dai kawai na kalla tarin ne na san dai insha Allah ba zan rasa ile doki ɗaya ba raƙumi ɗaya awaki uku ban kuɗin su to amma kai tunda ba kai bane kwamandan yakin an cire abinda Allah ya faɗa a cikin suratu al-an'am al-anfal wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu an cire khumsi to kuma shine fa kaga khumsi kuma na da yawa fa 20% kenan ko ɗaya bisa biyar ko ashirin cikin ɗari to ba a sayar da ganima alhali ba a raba ba me yake nufi da wannan duk wasu kaya da kuka yi tarayyar samu ba a sayarwa sai an raba bari ba da wani misali amma wanda abu ya shafa za su iya gyara dan majalisa ya ba ku buhun shinkafa ko hudu za ka iya siyarwa ka sa karbo araba duk da cewa an san buhu nawa za ta yi ko to amma a ka'ida da tradition shugaban fati bai ɗiban wani abu in ka je ka sai da tiya hudunka za ka zo raba ka samu uku ba ka cutar da wancan ka ci musu kudin tiya daya duk abin da kuke da shi na tarayya ba ka da ba a riga an raba ba ko kana da abin da kake tsammani shi ne rabanka ba a siyarwa amma idan ka matsu ka iya karɓar wani abu cewa ne ka san dai kai da kai muke yi wani rabu ya sake rabu duk mutum hudu buhu ɗaya ban kuɗin tiya ɗaya kaga daidai gwargwado baka ci tafi cikinka ba kuma in sha Allah duk yadda ta juya za ka samu ciya ɗaya duk yadda ta juya kuma in ka karɓa ma ai ba gida za ka koma ba ko buhun za ka bi kai ma kafar ka kafar shi don gada a tanzali ta san abun ba wuya a najeriya abubuwa na da sauƙi don kar a tanzali kafar ka kafar buhu ya kwana kai kwana in ya miƙe ka miƙe da aka duk abin da yake na tarayya ne na rabo ba za ka siyar da rabanka ba sai dai ka jira sai an raba shi ne wal maganimu hatta tuku sama wasamaru ba a sayar da 'ya'yan bishiya hatta ya sulluha har sai sun isa ci sai sun isa cin gajiyar sai sun isa amfani in an ce ya sulluha shi ne bara yanzu ba za ka sayar da 'ya'yan mangwaronka ba sai sun bara me ake nufi da bara bara ita ce da za a tsinke su a ranar a kai su manuka za su nuna ba tare da an ha'inci masu sayi ba amma irin wanda ya sabga ‘ya'ya sun yi ɗika-ɗika aka fahimci aka kai shi manuka ba zai nuna ba amma idan aka yayyafa mashi ruwan batar zai yi zai ja a wannan baya halarta ka saya kaga haka suke yi ko sai su yayyafa mashi ruwan batar ka ba shi awa arba'in da takwas ya yi jawur ya ma fi nunar Allah da annabi ja wani lokacin amma fa idan ka ci kuma idan idan ka arife yake sai kai da kan tabo ka taba to irin wannan baya halarta amma duk amfanin da ya riga ya kawo gabar da musamman 'ya'yan bishiya da yadda in aka cire su za su iya bada wata wani amfani ka iya siyarwa mangwaron yabura lemu gwaiba gwanda abarba inabi rumman da sauransu duk wannan za ka iya siyarwa in sun bura in sun bura ya ce wa sufu fi zahari baya halasta sayar da gashi yana kan bayan dabba mu ina ga wannan harkar ba mu dauke ta da kima ba ko ko ina ga ila ba kamfanoni masu sarrafawa amma za ga wasu a wasu kasashen kawai kana kiwon dabbobi ne dan su bada gashi saboda duk wata uku za a zo da na'ura a kwashe gashin dabbobin da an dora kawai sai ga an zamje gashi sai a tara sai a sa a kilo sai kamfanoni su saya za su yi da duma za su yi riguna za su yi kayan ado za su yi wasu abubuwa to irin wannan ba dama ka zo ka ce ah to ai rage dade awakin na guda 20 ne kawai kowace kuma akan samu kilo biyu kilo 40 kenan ban kudin a saboda abu ne wanda zai iya canzawa a kowane irin lokaci wasamanu fil labani baya halatta sayar da mai a cikin madara an tatso man shanu ko man awaki ko mara kuma sai yake ce maka man da za a samu a jikin nonon nan zai kai kwanan sha ban kudin kwanan sha ka je a sarrafa a tatsu a ciro shi tukuna don aka ciro sai ku yi cinikin shi yadan biyadan kai kana da damar da in ka siya za ka ɗauki kayanka shi kuma yana da damar istil abin nan a taslim miƙawa duka waɗannan nau'uka ne na cinikayya waɗanda shari'ar musulunci ta haramta mana ta'amuli da su da umurtar mu akan mu kaurace musu wal muhaqalatu sannan shari'ar musulunci ta hana cinikin muhaqala menene cinikin muhaqala shine sayar da hatsi a zangarniyar shi sayar da hatsi a zangarniya shine ka sayar da hatsinka tun yana gona ba a tashe ba ko an zo da shi gida yana dami ko masara a jikin totuwarta ka ce wannan tarin masarar zai iya buhu goma ban kudin buhu goma a tashi ko dawa na tsatsaye ko masara na tsatsaye ka ce akan yi buhu ashirin ban kudin buhu ashirin bana ma kamar ta ɗan fi gyaruwa sama baka da tabbas me za a yi irin wannan ciniki shi ma baya halatta shine suke cewa bai'ul habbi fi sunbunihi shine muhaqala sayar da kwayar hatsi tun tana zangarniyarta aslan abinda ake so shine ka zo ka cashe ta wasu malamai suka bada tarihi wannan suka ce huwa bai'u ma 'ala zar'i min al-habbi bi kaylin ma'lumin min jinsi hadha al-habbi sayar da hatsi ko amfanin gona da wani abu sananne a madadin wannan a cikin kwayaci kamar misali wannan kuma kamar yin sai ka zo ka fito da samfarerar masararka buhu guda ila masu ɗinkin toliya ko masu ɗinkin normal haka sai ka tafi wurin mai sai da hatsi sai ka ce karɓa buhun nan banciya goma in ya tambaye ka in an bambara ta ka za ta yi tiya goma sai ka ce ai tana ma iya fi ba shi ka tambaye ka ba tana tiya goma idan ka ce ai za ma ta iya wuce tiya goma to ba a taɓa sakare irin ka ba don asara ce za ka yi ƙara ka bambare mana ka samu tiya sha biyu idan kuma ba za ta kai tiya goma ba to ba a taɓa macuci irin ka ba so da kai yanzu a tsakanin kowawa ko macuci kake yanzu abinda za ka yi yara za ka tattara su ɓanɓare sai ka kai mai in ba ta bushe ba kar ku yi musaya tun da ba ta bushe ba sai ka kira shi ka ce mai awo kakan sai irin wannan ya ce a hawa mu da muke siyanta a gasa ma wannan ina ce kaza kaza muke siyanta to wadda ta bushe kuma nawa kuke siyarwa ita kuma na siyar da ita kaza kaza sai sai ta kaɗanya sai kai kuma ka sai busasshiya ina ga in ya sai tiya goman ka zaka iya siyan tiya bakwai ko ko tiya takwas to in kuka yi wannan cinikin an yi shi baro-baro ba karebin da mu kuma ya halatta haka amma ka ce karɓa buhun samfare ra ban tiya kaza za ta yi tiya nawa ban sani ba a bai ulgarin ne wannan kuma tiya akwai jahala kuma shi cinikayya ba a so a sa jahala wannan dai shine bai'ul muhakala to sai shine wal muhaqalatu da cinikin muhaqala bai'uz zar'i bi kailin min at-ta'ami ma'lumun amma al-imam malik ya bada wani ta'arifi na muhaqala wanda in kana karanta muwatta ko sumudawwana da sunan tafin malikiya ko da al-fiqh al-madahib al-arba'a nabun abdurrahman ibn juzai in ka zo karkashin fatawar malikiya dan ma'anar wannan kalmar a karkashin malikiya za ga sukan ba da ma'anar cewa al-muhaqalatu kira'il ardi bil hintati shine a yi hayan gona ta wajen ba da abin da gonar za ta fitar a farko a jahiliya sun rika yin irin wannan misali sai yanzu sai in ce zan baka gona ta hekta daya galla za ka ban amma me za ka bani na galla da kaka za ka ban buhu biyar ya kamata ni kuma in tambaye ka ranka ya daɗe zan yi buhu nawa in ka kasa faɗe ba zan baka ba sai ka faɗa to kai abu abu na Allah kuma to ai ba a san me za ka yi ba to ala da abin sai na yi tukuna amma ya halasta ku yi da percentage zan baka gallar hekta ɗaya duk abin da ka samu ina da 20% in ka yadda shi kenan amma kai za ka sai iri kai za ka yi huda kai za ka yi noma kai za ka yi fishi kai za ka tashi in ka yadda shi kenan ko kuma in ce zan ba ka gallar gonata amma zan gitta dawa duk kuya shida zan sa dawa ɗaya sannan zan kewaye gonar da dauro da dawar da dauran nawa na ma kai zaka gyara in muka haka yayi yayi almuslimuna ala shurutihim sai dai kuma idan kai haka da dan yau zai fi sama masa rashi take na tsallake dawarka sai ka san ita dawa in ka kika mata taki sai ta shira kuma gariya ne to shi yasa ana galibin ka ba da kawai ka a karɓa kuɗin ya halatta zaka ban galla ka karɓa kuɗi tun da bazara tun yanzu ma amma idan gonar ana shakkun tana da wuta-wuta ba a biya sai da kaka ba a biya sai da kaka na? aka in yi ƙarfi fa sai dai kai mai gonar ka faɗa wanda zai karba tana da wuta-wuta ka nemo irin da yake bijirewa wuta-wuta sai ka faɗa mashi haka ko wurin hancin kare ne shi yadda yake sai can da kaka sai fara soya abu wake ya gama rufe gona sai fara irin bugauɗin nan sai ga ɗaya ya bushe a can ɗaya ya bushe kafin ya fara ƴaƴa kafin ya gama ƴaƴa kashi casa'in ya ƙone to idan tana da irin wannan yanayin sai ka faɗa mashi to sannan kuma kuɗin da za a sa mashi sai ya zama baina baina to wannan dai shine muhakala su a wurin malam maliki amma dai jumhur suna cewa muhakala shine sayar da abu a zangarniyar shi wal muzabanatu da kuma muzabana shi cinikin muzabana yayi kama da muhakala sai dai muhakala a hatsi da tsaba shi kuma muzabana a dabino shi muzabana shine ka sayar da danyen dabinanka da busasshe a ƙasa ka kira wani mutum ka cewa ne kaga dabinan nan ka san da yaya bara a jikin shi kawai buhu biyar na yi yanzu na sayar maka da shi kaga ya fara wuri yayi ka dube da ya kunta ma yaya mana ka ban buhu biyar da kaka ka kwashi ta ce tuwa ranka ya daɗe bara da bana da bambanci buhu nawa zai yi za ka ce ba ka sani ba sai ka ce to baya halatta amma ya a ƙarƙashin irin wannan shine ake ba da damar a zo a siyar da shi ta hanyar kiran ƙwararru su ƙiyasta abin da zai yi ta hanyar alkharas shi ne sai a ce to ni abincin iyalai na ya ƙare kuma dabino na ya zabga yaya danye ne ba zai yi a ci shi yanzu ba ko ban da kudin saye kuma ga shara ba ta yi in siyar ba ta ce to sai annabi sai ya buɗa wa sahabbai dama ta ce to yanzu ya halatta sai kira ƙwararrun masana ta ce to yanzu a bishiyoyin dabinan nan shi yana kan buhu hudu ne tushe nawa kuke ga zai iya yin buhu ɗaya in dabinan nan ya yi ya bushe aka sauke shi aka cashe shi aka gyara shi ta ce tushe hudu to ta ce kai ka ba shi tushe hudu da 'ya'ya 'ya'yan ka ba shi fa kenan banda tushen shi kuma ya baka buhu hudu ɗanye a busasshe don ka je ka ciyar da iyalanka wannan an halattar da shi da sharaɗin kar ya wuce ausuki biyar shine kar ya wuce buhu shida da rabi saboda ai babin lalura ne ba neman kuɗi ba ne ko za ka yi buhu dubu a shekara kar ya wuce buhu shida da rabi saboda ana ga dai insha Allah buhu shida da rabi zai ishe ka kai da iyalanka har zuwa sauran yayi amma dai haka nan lami lafiya ba za ka zo ka sai da ɗanyen dabinan ka ba da da busasshe ba a yadda ba to shine wannan nau'i na ciniki shine muzabana sannan daga cikin abin da ke shiga cikin muzabana akwai cuta ma kenan wasu nau'uka na ce nikayyar da aka haramta za su iya zuwa su shiga ƙarƙashin muzabana sai ce wal mu'awamatu sai kuma cinikin mu'awama shi ma haramun ne me cinikin mu'awama cinikin mu'awama ana yin shi ne a bishiyoyin dabino yayi kama da cinikin habalul habala a dabbobi shine yanzu kawai sai ka zo ka cimma inabinka bari mu bada misali da inabi ya zabga yaya bai fara yaya ba yanzu ko wannan nan da wata uku hudu yayi zabga yaya shikenan to yayi yaya sai yanzu in ce to zan saye shi bana sai in saye na bana sai ka siyar man da na bana sai kuma wani yazo ya ce ka inabin nan naka yana da kyau inda zan kai shi wuri kaza ce to gaskiya an saye na bana amma ban na baɗi sai ka sayar da nabadi sai wani na uku ya zo shi ma sai ka sayar mashi da nabadi waccan so da ka sayar ma nabana dubu ɗari nabadi ɗari da ashirin nabadi waccan ɗari da hamsin sai ka haɗa kansu haramun ne baka isa ka sayar ba sai iya na bana kawai shi ma wanda ya bara so da ɗan adam da kake gani shi ya fi kowa wayan tsiya saboda mutum ne wanda ka karramna bani adam amma in ya tafka maka wani rudin sai ka ce shine koma bayan masu waye dan adam in ka halatta wallahi wani zai saya wani zai saya kuma zaka yi ta yanzu misali mutum ila wani dan siyasa ne sun go wata badakala a sama ga kudi a gida ya rasa ne zai saya dan Allah ba zai irin wannan cinikin ba sai ce to dabinan ka na shekara goma duk din na saya to zaka faɗi ka kwashe ka bashi baduwaccan baduwaccan sai 2035 saboda shi dai ya kokari ya samu ya shigar da kudin idan EFCC ta zo ta rasa inda aka shigar da kudin idan ta ga inabi yana mata gwalo ga mana sai ga kudin ka na sai bada amma to sai musulunci ya ce in kai ka yadda za ka yi shari'a ba ta yadda ba wal mukadarati sannan shari'ar musulunci ta hana sayar da mukadara me mukadara sai da yabanya sayar da kwarran kaya kafin ci yanzu kaga baya halatta ka sai da dawa yanzu yanzu take kai mukadara ne amma za ka yi sai da masara masara da tabura ta isa a gasa ya halatta saboda yan wani ya siya in bai jira ta bushe ba ruwa ya dauke zai iya siyanta ya gasa ko ya siyar a gasa ko a dafa sama kwarran kaya haka wanda ba su isa bara ba ba a sayar da su saboda ka ba za ka sayar da yabanya ba sai dai idan sun bara kabeji sai ya bara ya kai gabar da ko ruwa ya dauke za a amfana da shi barkonu sai ya zabga ƴaƴa ta yadda ko da ruwa ya dauke za iya tsinkewa a je a zuba a buhu yayi ja a fito a shanya kuma a ci gajiyar shi to shine mukadara shine bai'u samarati khadra qabla wudu'i salahiha sayar da ƴaƴan bishiya ko tsuro kwarransu kafin ma sabara sai ce wal urbun sannan shari'ar musulunci ta haramtar da cinikin urbun an haramtar da cinikin urbun wancan cinikin na mu'awama yana da wani nau'i na daban shine sayar da hatsi ko amfanin gona shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku yana cikin urbu abin nan mu'awama kaga daga am ne yayi am mu'awamatu to me cinikin urbu shine ayyu'tiyal mushtaril bai'a dirhaman shine mai sayan kaya yazo ya sami misali yanzu kana sayar da mu ce taki sai aka zo da wani sabon taki kila ka ganshi mai kyau ka wannan takin kuma yana da kyau sai ka zo ka ce mai sayar da taki nawa buhun takin sai ce ma dubu hamsin sai ka ɗauki dubu uku ka bashi kaga dubu uku dai ba komai bane in ka kwatanta da hamsin ko ka ce mashi na sai buhu ɗaya qablal bai'i amma ba kafin ku karka da ciniki ba amma kuka ci gaba da sai da kayan ka amma rike uku na sai daya ala annahu idza taraka shira'a kana dirhamu lil bai'i bi ghairi shay'in shine sai ka ce mishi ga dubu uku idan na dawo zuwa gobe zan cika maka 47 amma idan ban dawo ba har ya kare to na ban maka dubu uku ina ga agwarugwari ina yanka ya ake ce irin wannan dabaru ba dai advance bane ko kuma ya dan sha bamban da advance saboda shi advance a to ya shigar ciniki ana kirga da shigar cinikin ko shigar ciniki kamar misali in na bayar cinikin bai yi ba ina kana dawo da kayana shi wannan ba a dawo maka da kayanka ina yan kasuwa duk sun san da shi kuma fa ana yi dan harka ce ma ta samu ai ko kuma yanzu yana ga tunubiya ko eh yanzu kowa aqilun ne ba barna ba a abin nan din shi ba ba a rike shi ba to wannan cinikin malamai sun tattauna a kai nasoshin wayannan hadisai sun haramta shi sun haramta shi cewa baya halatta ka zo ka gitta wani abu na dukiyarka ta tafi a iska sannan daga baya kuma ka zo ka ka nemi ka nemi wani abu na haƙƙinka bayan an riga an wanke ka ciniki ya riga ya ya tafi amma wasu malamai suke ce a idan ya zama bisa yarjejeniya ne ku ya ku kai ne ka yadda ai abin da shari'a ta hana wala ta kudu amma wala kun bai na kun bil batil to sai a ce in kai ne ka yadda kuma kaya haka ne don ka sa lamba kayan su eh ka samu ka saya ko kuma a'a wata kyauta ce dama kai niyyar yi wa mutumin amma sai ka fake da wannan ta yadda idan ka dawo ka sai kayan kai mashi ciniki ya amfana da kai idan baka samu dawowa ka sai kayan ba to ka bashi kyauta sai suka ce to in haka ne ya halasta amma wanda suke gabe halasta wasu masu martani suka ce to ai ba a kyauta da sharadi irin wannan kyauta ba muqayyada ake mutlaka ake da za ka ba shi dubu uku ka ce amma idan na sai kayanka ta tashi daga kyauta ta dawo za ka lissafa misali cewa wannan ba kyauta ba ce abinda dai ya fi gaskiya mutum ya kaurace mashi urbun ne shi ne a yi wutsiyar mushtaril baya a dirhaman auna hawahu kabla albaya ala annahu idza taraka shira a kana dirhamu lil baya bi ghairi shay'in cinikin bai yi ba kenan in a ce kudin ka sun tafi a iska in baka dawo kun karkara ciniki ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana bai'ul urbun wanda suka halasta suka ce to ai hadisin yana da maganganu a karkashin shi hawa abin nan wanda suka halasta suka ce an tambaya annabi game da urbun fil bai'i fa ahallahu li anna sai annabi ta urbun ba laifi za ku iya yi amma isnadin shi yana da rauni saboda akwai Ibrahim ibnu Abi Yahya malamai suka ce za'if saka inda da wannan aka dogara cinikin bai yi ba da haka sai an kiyaye wal asiru ila man yattakhiduhu khamra an hana sayar da tsini ko sinadarai na yin giya ko duk kayan awo da kayan amfanin gona wanda akan rike su don yin giya an hana sayar da su ila mai yattakhiduhu khamra zuwa ga wanda zai rike su a matsayin giya yanzu kaga daga cikin fiqihun da ya kamata masu awo su gane musamman mu da muke kusa da mani market a nau'ukan dawa wace yan burkutu suka fi so kaga akwai kaura ko da mori da farfara akwai yar gidan gona akwai yar gargajiyan mu to wai wace suka fi so kai a matsayin ka mai awo sai ka gane kana ganin wata da irin katon kwanan kaya ai akwai lisanul hal akwai wanda da yazo sai ya kasan baki a dai ba amma ko da tajara muttahama ce wa uba mata dan taba ki da shi kai wannan dawar akwai kullu a burkutu to haramun ne ka siyar mata haramun ne ka siyar mata karga ta kuna ciniki tare ai yau Allah ne ya hana ka in tace ya ba za ka sanar da ce Allah ne ya hana ni yaushe ya faɗa maka tun shekara 1440 a hannun wa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai to wannan ba dama ne kuma tun daga nan sai ta rika shakkar ka ma harkar addinin ka to da masu awo sai sun nakalci wannan in ana giya da masara wani nau'i suka fi yin giya da ita idan ana iya giya da gero ko dauro wani nau'i ne suka fi yin giya da ita ko kuma masu sayar da kayan kanshi idan mai tsini mai hada tsini wanda shari'a ba ta yadda bai zo sayan kaya wajenka daga cikin ka'idar tsini mun sha magana nan karka hada sinadarai da chemical da yawa ko kuma ka zuba tsini a wurin da bai shan iska duka zo ka samu ta katuwar kwalba sauyar zogala sauyar madaci ne sauyar inabi sauyar rumman sauyar waye ka hada jarkanwa zuma kanin fari ko kirfa nasnas ne ko na'ana'a duk sai ka kwamura ka zuba a wata kwalba sai ka kulle sai rana ya ke haramun ne don kaga wannan wannan sinadaran yakin duniya za ta hada chemical ne amma za ka yi kwaya ɗaya to to idan kana siyar da kayan ƙanshi sai wani zo zai wannan hada-hada to ba za ka siyar mashi ba sai ka ce ba su ga cittar na yi cittar Allah ne ya hana yin siyar maka yaushe tuntun ya faɗa ma kai ne baka zo ba sai yanzu shikenan tuntun ya faɗa ma ni ma tun kafin haife ni ya ta faɗi yana ta faɗi kai ma ya kamata a ce ka ji ta ni ban ji ba to Allah ya sa ka ji shikenan ka dai ba zan siyar maka ba so da ka duk wanda yake hada kayan giya ba a siyar mashi da sinadarai ko kana kawai sai wani wani ya zo ka siyar mashi da leda za su dura giya a ba za ka siyar mashi ba ko ka siyar mashi da namijin goro za su wurga a giya kar ta yi tsami an tashi kasuwa ba a siyar ba a ba za ka siyar mashi ba amma ya ce to sayar man yanci in ka san da gaske kake sayar mishi ya ci amma kake sayar mishi ya wurga ma giya ai kai yanzu fatar ka giya ta lalace shi yasa malamai suka kulla babi mai zaman kai wai hukuncin idan burkuta ta zama kugu a iya sha aka yi burkuta a mami kawai sai aka samu akasi akwai ɗan kemikal da ya kamata a sa kawai sai ta tsinke sai ta zama kankunin kanwa wai a iya sha suka ce idan ba aikin ɗan adam kai tsaye za a iya sha da kanta kawai ta zama kunu kawai sai a ci zuba wa mutane bai kamata a zubar ba ma kada ya asara hatsi tsada gare shi amma idan da aikin ɗan adam ne wani ya ce kun ga giyan nan in aka wurga mata jarkanwa za ta zama kunu sai ya wurga sai ta zama kunin ko suka ce kar a sha tunda akwai dabara ko suka ce a'a yanzu ba dabara za mu kalla ba ai tunda ta zama kunu to fa ni'ima bihi ba dalla da kunu sai a sha to da duk wanda zai kasa yana mu'amala da kayan maye karka sayar mashi wal kaliqu bil kaliqi nan ne ko an haramta cinikin sai da bashi da bashi wannan yana da manyan surori guda biyu kan misali yanzu ka zo shagon mutum a ce tun watan da ya wuce ka ce da Allah ya baka tiyar shuga kana da biki ko kana da baki sai ka karɓa rancen tiyar shuga yana bin ka dubu ɗaya ko wannan dubu ɗayan da yake binka sai kuma kun yi zai biya yau kawai yau sai ya zo gidanka wane dubu biyar ɗin nan na shuga to wallahi tallahi kuɗin nan ba su samu ba ce to yanzu abin da za a yi zan sayar ka sai bashin ka sai bashin su da ka ita dubu biyar ɗin sai ya siyar maka da ita dubu shida za ka biya watan gobe yanzu ka biya wannan kenan yanzu bashinku daga yau ya fara wannan idan an yi ta a cikin gida kenan kali'u bil kali'i fi dakhil baya halatta baya halatta ko kuma ka siyar da bashin a waje ka siyar ma da wani dan waje bashin misali yanzu kana bin wani mutum bashi kai ba wanda ke bin ka bashi sai ka zo ka ce wani ina bin wani dubu biyar ya kamata ya biya ni yau ka san mutumin naka da taurin bashi to na siyar maka da wannan bashin dubu hudu ka je ka karba a wajen shi shi kuma sai sai bashin dubu hudu shi kuma sai je wajen sai ya karba dubu biyar shi ma baya halatta amma idan kakara aka yi ko ihala wannan ya halatta mun wuce a baya kana bi na dubu biyar ina bin wani dubu biyar yau ita ce ranar da zan biya ka dubu biyar ɗin amma ban zo na biya ka ba saboda ni ma wani zai biya ni dubu biyar yau amma ni ma bai zo ya biya ni ba idan ka zo wannan zai iya juyar da kai wajen wancan ba sai da bashi sunan shi ba shi sunan shi ihala amma a sai da bashi shine alkali'u bil kali'i shine suke ce mashi bai'ul ma'adumi bil ma'adumi sayar da abin da bashi da kuma bashi na sayar maka dubu biyar din da bata dubu hudun da bata wani lokaci sukan ce a jahiliya da suke yi ina bin wani dubu goma ta ƙi fita na sayar maka da ita dubu hudu har har banza ko dubu biyar ka je ka matse shi ka karɓo sai ka kawo man biyar sai ka riƙe ma zada wannan shi ma baya halatta to wannan nau'i na ciniki baya halatta alkali'u bil kali'i kenan wa mashtarahu qabla qabdihi baya halatta mutum ya sayar da abin da ya saya ya sayar da abin da ya saya kafin ya karba masu sana'ar auna yin haka ba ko duk kayan da ka saya sai ka karba idan na aza buhun dawa yanzu a nan sai ka zo ka ce kana so ai ana yin haka yanzu a je kasuwa ko kawai na zo na aza buhun matsara ta ko da zan je kasuwa kai wannan ba zan siya kuma kai ma kila kasuwar zaka sai ce nawa za ka sayar min wallahi shikenan zan kai ma ka saya zan koma sai sai kuka yi ciniki dubu ashirin da biyar sai ka ba shi kuɗin shi cinikin ku yayi a haka gaskiya kai kuma kana tsaye sai wani ya ce wancan buhun dawan nawa yi sai ka ce nawa ne nawa ka saya sai ka sayar mashi ashirin da shida wannan dubu ɗayan tun asalin cinikin ku haram ne ko daidai ka sayar mashi yanzu abin da ake so shine ya da buhun dawan shi anan ya sayar maka in yana tsaye ne ya kamata ka ture shi in ka ture shi sai ka sake miƙar da shi ka canza mashi wuri yanzu idan wani ya zo ka siyar mashi dubu arba'in ba ka ci dubu sha biyar ba ka ci halar saboda ka yi aiki wannan ɗan mirgi na buhun ya ci dubu sha biyar amma idan ka bar shi inda yake a nan ka siyar aka tambaye dan girman Allah me kai wata wahala kai ka samu wannan ribar ba ka da wahala za ka ba a yi ko kuma ka zo wane na zo don kana sai buhu goma sai in je in siyar ma wani buhu goma sai in turo shi ya karba kakka ba shi ka ce wane baka da hankali a ce Allah da manzon shi sun hana kana yi ai yanzu in ka sai hatsi a gidan wani sai ka je ka fito da hatsin ko kwar gida ne ka watsar da su sai ka shiga kasuwa ka sayar sai ka bada inkiya a je a kwashi ko kuma ka shiga sto din dukkan birkita su min miƙar da su ko kwankwantar da su aƙalla dai kai wata hidima su da komai da za ka sayar sai ka karɓa daga wajen wanda ka saya wani ka zo man da waya eh amma mun mai magana da wani in ka siya na siyar mashi ka karba haramun ne ai sai ka karba ka rika yau wato yanzu ta zo hannunka haka ko kyauta ma ba za ka siyar da ita ba kafin ka karba ta ma fi kowane hadari to da duk wanda ya maka kyauta in baka karba ba in ya rasu a ka'ida ko magana ta ba za ka yi ba wani ya ce wani gobe da safe ka zo zan baka waya kana shawo kana sai ka gama kara na ga ce ya haƙuri ga ce ya haƙurinmu a nima an mun mutu ai rasuwar kala biyu ce akwai rasuwar mutu akwai rasuwar masarai ga ni nan da bai rasu da yanzu ina nan da iphone 17 ya rasu eh ya rasu har ya ce fa in biyo shi na ce alhaji dare ya yi sai da safe ya sa wala ta cin mulhibatu illa bil hiyaza kyauta ba ta cika sai an karba da haka wannan nau'i na ciniki shi ma baya halatta sai ce wata'amu baya halatta sayar da abinci hatta yajriya fihi sa'ani har sai an gudanar da sa'i a cikin shi me sa'i aunawa idan yanzu misali ya zo maka da hatsi ya ce fiya goma ne na gwado za ka fiya sai ka sake gwada sai ka sake gwadawa idan wani ya zo zai saya sai ka sake gwadawa hatsi da kuɗi ba sa gajiya da gwaji da ƙirga kaga kuɗi wannan mun yarda wannan ka'idar ko in aka baka ka tisa in aka mika mashi ya tisa duk ba ma gaji amma in aunawa ne wai saboda akwai dan wahala sai ai ta aunawa ai ta aunawa ai ta aunawa a tabbatar da cewa awon yana fita yadda ya kamata annabi yake cewa idza bta'ta faqtal wa idza bi'ta fakil in zaka siyar ka auna in zaka saya ka auna yasa ma kai hatta mata a gida in za ta girka ta auna daga sai abin da ke ƙara aukin abinci da albarkar shi a rika aunawa so da in zaka yi sirrin ka sayo matar ka ludayi ludayin da sai an sa uku zai gwango ka sai mata gwango ka sai mata gongo biyu ka sai mata rabin kwatan mudu ka sai mata rabin mudu ka sai mata mudu da tiya duk abincin da za a rika kirgawa in taliya ce kara ce ɗaya da rabi kawai kawai a zaftara a'a a zauna a raba har a kira yara da suka iya mathematics da wannan da wannan wani ko ga yafi yawa a tabbatar ɗaya da rabi akai amma ɗaya da kingi ne kingin abincinka ba zai rika auki ba kai mai gida za ka yi ta kawowa kamar ana sacewa ko ba sacewa ake ba albarka ce babu amma duk in za a yi auna Allah ya sa mana albarka cikin abin da muke aunawa to haka in za ka siyar ka auna in ka auna daga gida in ka kai wa mai siye ya auna in zai siyar ma wani wannan abin ya sake auna mashi a gaban shi wannan motsin da kake da kaiwa da komowa da'a ce ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam yace wala yasihu listisna'u fil bai'i baya halatta togace wani abu a ciniki suka ce sai dai in sananne ne illa in idan kana ma'luma sai idan sananne ne bar misali yanzu wani bafulati ne zo maka da akuya kai kuma kana da suna ko kuma haka nan dai kai kai mahauci ne inda na suna ba za ta yi ba suniyar wani abu ba kai mahauci ne sai sai na sayar maka da ita dubu saba'in banda wani abu a cikin a jikinta sai ka ce ka saya sai da ka gama fedewa ka kira shi ka ce zo ka ɗaukai ka da ci kai da kafa zai ɗauka ko sai ce da kai da kafa da fata da kayan ciki da cinya biyu ina tabbatar ka sai kun yi rigima cito ai sai ka ce man kasir man da akuya mai raba-raba to irin wannan baya halatta amma idan ka togacce abin ya halatta na sayar maka da akuyan nan banda kayan cikinta ya halatta kuma yana ga da iyayenmu da kakanni suna wannan cinikin duk wanda ake kiwo a gidansa da zai wahala a sai da akuya ɗaya biyu ba a togacce kai da kafa ba za a siyo a ragada da a rumu kuci amma yanzu an akwai da tunkuye ka ba ka cin kai da kafarta amma sun an je sayarwa ne ya ce to zargin fawa an siyar maka da akuyan nan banda kai da kafa ya halatta banda kayan ciki ya halatta banda cinyar gaba ko ta baya ya halatta banda kugu da kwankwaso ya halatta banda fata duk ya halatta amma dai abinda za a togaccen ya zama sananne ne an ayyana shi amma na sayar maka da akuyan nan banda wani abu baya halatta ko kuma na sayar maka da buhun waken nan banda tiyawu ya halatta amma na sayar maka da buhun waken nan banda wasu yan tiyoyi sai mun gama ciniki sai ce gwada tiya sha uku sai ka kwashe wake alaji sai to ana ce dai banda wani abu to amma ayyana abun ba laifi babu laifi kuma kaga wannan dama ce ta kai ma ka samu sauki yanzu in ka je ka farka buhun waken ka ce bari ka gwada tiya talatin ka je ka siyar kai kuma ka bar goma a gida ai kila ba za ka samu riba ba amma sai ka kira shi ka ce ya saya buhun waken in ka fahimci zai wanke ka sai ka bari ya kun gama cinikin dubu tamanin ka ce to banda tiya goma tamanin a raba hudu to kila a lokacin zai fara sake duba buhun wani nan ba zai arba'in ba to to shikenan na sayar maka da buhun waken banda kwata wannan ya fi ko banda kwata ɗaya banda kwatan buhu in yi arba'in ina da goma in yi talatin da shida ina da tara in yi arba'in da hudu ina da sha ɗaya ya halasta amma kai za ka yi ciniki ne a matsayin buhu amma banda kwata to irin wannan cinikin ya halatta in an ayyana abinda aka togace bai halatta ba idan ba a ayyana abinda aka togace ba yace wa minhu daga cikin shi akwai as-sunyal ma'luma abinda suke ce mashi sunya bai'us sunya cinikin togaciya wa minhu daga cikin shi istisna'u zaharil mabi'i togace hawan abin da aka sayar an fahimta yanzu misali zan iya cewa na sayar maka da mashin din nan amma na togace za mu koma gida a kai e ni da kai akan shi za mu koma da in ban yi wannan togaciyar ba sai ka murza in ce to mu tafi gida ka ce nawa za ka biya na haya kawo ɗari biyar daga sabon gari zuwa nan ne maka sauki yar gida to sai ka togace ce na sayar maka da shi amma shi za mu hau mu koma gida shi ne ka togace kamar da jabir ya yi ko radiyallahu an jabir ya sayarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi to da yake Allah mai ilhama sai ta rasulullah na sayar maka da shi amma ina mai togace sai na koma gida ma'ana raƙumin zan hau in koma gida ina nabi ya ce miki babu damuwa ya take mashi kudin shi nan take suka koma gida ya je gida ya aje kayan shi ya dauki raƙum ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama annabi har yake ce mashi kana da san ne maka dabara ne dan ya raba ka da raƙuminka yace je ka ka rike kudin da na baka ka rike raƙumin kyauta yayin niyyar yin mashi ta wata hikima ya haka ya saki hawa raƙumi sai dai iyalai sai ga ya dawo da da shi kuma ya aka yi ai sallallahu alaihi wasallama ne ya bani kyauta amma duk abin da aka togace wanda ba ayyana adadin da aka togace ba baya halatta wala yajuzu tafriqu bainal maharimi baya halatta raba tsakanin waɗanda suke a tare haramtattu kenan muharramai wannan yana magana kamar sai da kuyangi in ka sai da kuyanga ba za ka raba ta da yatta ba da bata riga ta yaye ta ba sai dai a sai da biyu haka in kana da akuya da ke shayarwa ba za ka sai da yar daban ba ba za ka sai da uwar daban ba sai dai wanda zai sai uwar ya sayar kuma in so samu ne karka sayarwa mahauci yana zuwa wuka zai dora mata ya za da wannan yar kai ya kake ga in kai ne aka yi wa haka to za ka sai dai ka sayar ma wanda zai kiwo da kaga yanzu akwai fikihu kenan da ya kamata hatta makiyaya duk su koya akwai dabbar da tafi karfin ka sai da ita a lokacin da kake so dole ka jira sai an je wata gaba tukuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man farraka baina walidatin wa waladiha duk wanda ya raba tsakanin uwa da yarta farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawm al-qiyamah muna roƙon Allah ya raba shi da masoyan shi a ranar al-qiyama aljanna masoyiyar shi Allah ya raba shi da ita ƴan uwa da zai zauna da su aljanna masoya ne Allah ya raba shi da su wala ayyabi ahadirul libadi baya halatta dan binni ya karbi kayan dan kauye ya sayar wannan mun sha ma ba da misali akai kana da ɗan uwa yana zaune a ƙauye kowane gari fa zai iya zama ƙauye fa yanzu kaga kai a nan akwai wanda in ya zo daga wani zaka ce daga ƙauyen can ya zo to baya halatta karɓa kayan shi ka siyar kai ma yanzu kana shiga Abuja haka wani wani rabu zai nuna ce ai wannan daga ƙauyen mu ya zo ƙauyen mu ne a ƙauye to kai ma yanzu in ka shiga Kaduna ko Abuja ba za ka ɗauki kayanka ka ba wani ɗan uwanka ya je ya siyar maka ba ka shiga kasuwa na kala rawi da sun ganka sun ga ruwan kwara-kwara sun sai da za su taya ai da sun ganka sun sani don ko ka sa yadi mai tsada ba zai hau ba ko ka sa takalmi mai shainin za ce na roba ce su da ka ɗan binni baya kayan karɓar kayan ɗan ƙauye ya sayar sannan baya karɓa ya sayo mashi kawo sai su cuce ka kawo in je gun mai aikin ya shigo daga ƙauye zai auren da ya za ya mashi kujeru da gado karkara kashi ka bashi shi da kafintoci su ci abinci kawai dai su ji tsoron Allah shi ba farashi ya sani ba amma kai yanzu dan binni sai ka fara ci abu ga lissafi shin nawa zai isa mai ruwanka mai ruwanka duk ka yau na lissafin ka zo guna ka iya wannan lissafin ka zo wurina wai wani wani wani likita aka kira shi a ko a Germany ne wata wata kusa ce aka ta shiga wani wuri aka kasa cirewa ma'aikatan kamfanin duk sun kasa sai aka kira shi yana zuwa ya leka sai fahimta da za a cire ta ƙasa da minti ɗaya ya zare sai aka ce nawa za a ba shi sai ya ce kamar dala dubu sai suka da abu ya tsada gina ɗaya da rabi sai ce ya eh ce bari muku lissafi sai suka ce a ba su wai detail na yadda aikin yake sai ce cire kusar dala daya cire kusar dala daya dala 999 na wahalar da ya sha na zaman makaranta don koyan ya za a cire kusar a dole suka biya shi su da suna goye kawai daga zuwa haka fa kawai yayi yace adama ai kuka faɗan haka ne cirewar dala ɗaya ne ba wani tsada amma bakan wuyar da na sha a fil wajen koyon aikin nan shike da sauran kuɗin ai duk wahalar baya ku za ku biya ta wani ma da ya kira ni shi zai biya to shi ma haka ne ai ce to yanzu nan ba za ka bubbuga ya ce eh haka ne ai ya wannan bubbuga da ɗari da hamsin ne kawai iya na bubbugawa amma shekara sha biyar ne ina koyo to shi ne dubu sha biyar ɗin to da ka karkara kashi sayo kaya kada karba kayan shi gaskiya kai ma yanzu misali ka shiga da raguna ba daga nan mutanen mu na kwasa raguna ba ya je Abuja kar wanda ya raka ka sayarwa kar wanda ya raka ka a baka ka shiga kasuwa yan binni su samu alheri su samu arha wala yabiu hadirin libad kada dan binni ya sayarwa dan kauye annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yabiu hadirul libadin kada ɗan binni ya karɓi kayan ɗan ƙauye ya siyar da unnasa da Allah ku kyale mutane yarzuqullahu ba'dhum min ba'd Allah ya sashin su ya azurta da sashi sashi ya azurta da sashi ɗan ƙauye in ya shiga shi bai san wasu farashi haka sosai sosai ba zai siyar da arha in ya dai siyowa kuma ko da yake in ƴan uwa ne fulani sun iya ta yi ko sanin fiɗan binni lati amma dai kar a raka mutum a kyale shi ya shigo da kwandon tumatir ya shigo da rago ya shigo da zabo ya shigo da zakara ba shi ya tafi kasuwa ba shi ya shiga ofisoshi ya shiga ebi da zakara wai ya kawunka ne kawo bari in kai ma furof bari in kai ma furof ka kyale shi kai ma furof ya shiga ofis ya sha AC sai mai sauki haka ake so kuma kai dan binni in ka raka galiban sai ka dora naka sai kawo nawa za a siyar da shi nawa kake ga zai ka jinjina jinjina sai zai fa dubu uku ba sai kuma ka je ka sayar dubu biyar ka kawo mai uku da rabi yana ɗana mai kirki ɗan albarka kenan ka cuce shi da ɗaya ɗari biyar kuma ka cuci wancan dubu biyu lallai yana da mutum biyu za ku yi shari'a can ka cuci dubu ɗaya da ɗaya can dubu biyu nan ɗari biyar ka ci su hutu kenan wayannan duka nau'uka ne na cinikayyar da shari'ar musulunci ba ta yadda mu yi ba ina ga saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan Allah kai mu gaba sai mu tashi wata na dushu da ciniki na na najash Allah madaukakin sarki ya samu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh a ijara tana nan tunda haya ne aka bayar ko galla aka bayar galla na nan magada za su haƙura sai ka gama shekarun ka uku ko kuma su zo su nemi a warware ka yi haƙuri da ya baka gashi ya rasu ta zama ta magada za a dawo da ita tunda lokacin da ya kulla mallakin shi ne wa alaikum assalam wa rahmatullah sai da kujeran haji kama an ba mutum ya siyar abin ya halasta tunda shi an ba shi kyauta ne ko ba a sami sharaɗin dole sai ya je ba irin kyautan yan siyasa ko ba ka da isassan masara biya maka haji wanda in ka bi ayoyi za ka gaman Allah bai kira ka wa addin fin nasi bai zo kullun ka ba za ka iya kasiyar in an ce me yasa ka ce tsakani ga Allah abbasu suka gare ka kuma ko ka je hajjin nan ba natsuwa za ka iya ka daga kasiyar sai dai idan ya ce dole kai za ka in ba za ka wadai karbi to shikenan sai ka sai ka abin nan sai ka daure ka je din Allah ya san gaskiya subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik